أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية تابعه ابن إسحاق وانا حديثا إمام البخاري ساميش وجمع لمنسا شيني أياشو dan walidu babban malamin hadisi a zamaninsa malaman hadisai yan uwansa suna ce da shi arraqa wato masu irin zanen gine-ginen nan architecture yawa gwamnan mu mako architecture malamin hadisi ne amma Allah hore mishi ilimi na zane-zanen gidan gidaje da planning hatta birni in za a kafa birni aka zo aka same shi ya tsara yadda tsarin birnin zai kasance. Eh, ga shi malamin hadisi ne, amma Allah mishi wannan baiwar kuma ya ba shi ilimi na zane-zane. Yanzu yadda muke tare a nan in shi ne zai iya yi drawing mu gaba ɗaya drawing wayancan ya wannan kanu duk ya fita. Wato baiwa ce ta Allah wadda Allah ke wa waɗanda Allah ya mutu. Kuma alhamdulillahi abokina Muhammad Aminu wan dambon nan, to haka yake. Yanzu ya zai tsaya nan gefen ya ɗauki takarda, duk yadda muke nan zai zana. Allah hore mu shi wani, tun muna makaranta zai zana, ya kuma sam abin da Allah zai hore mu. Shekani a biology, inda a drawing ne, yawanci in ten percent ne, to ni na kan samu turu zuwa ko, ba na wucewa. Sai dai wajen explanation da sauran, amma wajen drawing wato wata rana ta maza na a gama liza wato eh a gama liza wani ma da wani ya ce ya kira ya ce na yan wani ne biro da ce a gama liza ya yi tariya mutu mutu mutu an ina kwarewa saboda rashin kyawun biroyi ga bayanai komai ya tabi level na sa suna komai ya tabi amma wajen biroyi ne ba kanta shi ne ta ce ban san wani wanda ya iya buwari ya ringa koya mu ba na ce na sani kamar wa na ce abokina aminu wasu ce ringa nuna maka to hakan kuma aka yi mal wallahi da na bi sai na je na sami aminu na ce kaji kaji yadda muka yi da malam dan Allah ka koya mun yadda ake yin buwari to shi ne ta dan nuna mun yadda ake yin buwari haka Allah bai hore mun ba a biology ba abin da yake wahalar da ni kamar buwari amma wajen explanation wannan ne ba ni da matsala eh to baiwa ce ta Allah Allah yana ba wanda yake so eh za ka ga mutum ba wai karanta yi ba kaga shi wannan malami ba wai karanta yi ba to amma in ya tsara waɗanda suka yi karatu masu digiri da digirgir sai dai su bar shi haka saboda baiwa da Allah yake bayin sa Allah ba mu albarkacin sa babban malamin hadisi ne kuma a fatara aka yi shi Allah ba mu albarkacin sa shi kuma daga malamin sa Walidu dan Muslimu babban malami ne shi kuma a zamanin sanci in dai hadisi ne na mutanen sha babu kamansa shi walidu ɗan muslimu da ismailu ɗan ayyashu wayannan biyu sun yi fice in dai a hadisi sha ne na ne sun isa matuƙa gaya Allah ba mu albarkacin kuma ya yi tabe-tabe duniya wajen neman ilimin hadisi shi bai zauna a waje guda ba ya je nan ya nemi ilimi ya je nan haka haka haka haka dai har Allah kai shi inda ya kai shi Allah ba mu albarkacinsa a zamanin sa ana ci da shi alimun shami wasu ana mushi alkunya da abula abbas uban mutane musamman mutanen da suka zo neman ilimin hadisi akan tura su wajensa kuma ya yi rubuce-rubuce da yawa a littattafai na ilimin hadisi Allah ba mu albarkacinsa kuma ya tara hadisan da yawa yana da yawan hadisai kwarai Allah ya samu dace. To shi wannan malamin ya samu hadisin kuma a wajen malamin sa Imam al-Auza'i shine Abdurrahman dan Amr dan Yuhmad. Eh babban malami ne da aka yi shi a Sham a zamanin sa shi ma babu kamar sa a Sham. Kuma yana da yawan tsoron Allah, yana da yawan itikani, yana da yawan hadisai, kuma Allah hore mishi sanin ilimi na fiqh. Shi Imam al-Auza'i a cewa ma aka yi yana da mazhaba tashi mustaqilliya. illa dai karancin almajiran nasa ne ya zama duniya ba ta san haka ba ko kuma a'a wannan abin ya bace a tsakanin almajirai dai waɗanda suka ɗauko ilimi daga gare shi Allah ba mu albarkacinsa albaran maulana rasulullah wato malaman hadisi suna lissafa masa fatawa masa masu wahala a tambayi malamai su kasa amsawa a zo a tambaye shi ya amsa sanda ya amsa fatawa dubu saba'in a irin wannan babu kowace fatawa sai ya nema mata aya ko hadisi kowace fatawa sai ya nema mata aya da hadisi wata fatawar ma ayoyi da hadisai haka haka a zamaninsa amma saboda karancin almajiran da suka ɗauki iliminsa sai zama mazhabar ta su ta nemi ta face don shi an haife shi tun sahabai suna cikin halin rayuwa eh saboda haka ya tashi ya ga manya-manyan sahabban nan ya karbi hadisai a wajen su shi imam al-auza'i babba ne kwarai kuma sika ne Allah ba mu albarkacin sa to shi kuma ya samu hadisin daga malamin sa ya haibi na abi bukai kasiri shi ma babban malami na hadisi kuma almajiran imamu malik mai mawaɗa kenan kuma ya yawaita ciro abubuwa daga wajen imamu malik din mai mawaɗa din har yanzu kuma a cikin mawaɗa shi ma an ce gadi bago ne kamar su ya abin bukairin ko ya abinu ya haya duk waɗannan shi kuma daga malaminsa Muhammadu dan Ibrahimu Al-Taimi wannan shi kuma malami ne wanda yake babban tabi'i a zamaninsa kuma alhamdulillah shi ma yana da yawan tsoron Allah illa yana da karancin hadisai ko daga malaminsa Urwatu bin Zubairin wannan sahabi ne daga cikin kananan sahabbai ba manya ba kada yace sa'altu na tambayi shi wato Urwatu dan Zubairu yace na tambayi ibuna Amr bin al-Asi ɗan Amr ɗan Azi, wato yana nufin Abdullahi ɗan Amr ɗan Azi wannan sahabi. Wato ya tambaye shi, saboda Abdullahi ɗan Amr ɗan Azi yana daga cikin mutane ‘yan kaɗan wanda manzon Allah ya jazanta musu abinda suka ji daga gare shi su rubuta. Da annabi ya hana rubuta hadisi, amma ya ma wannan yaro izini, inda ni na faɗa hadisi na faɗa rubuta. To shi ne ma har aka je mutane kuma za ka ji ana tsegumi. kai za ka je kana rubuta duk abin da ka ci gama manzan Allah mutum ne ba kaman kowa zai iya yin kuskure. Shine ya rabu lallahi kun ce wai mutum ne kaman kowa ba ce kai kun san sake jin wannan magana ba ke. Kun duk abin da na faɗa in dai ni Muhammadu ni na faɗa ya fito daga wannan bakin rubuta maganan kuskure bai taso ba. Ko a cikin halin kunshi ko a cikin halin yarda wannan bakin ba ta faɗin komai sai gaskiya in ji Maulana Rasulullahi. saboda haka ne jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk za su dangana masa kuskure to gaskiya sun yi su ma sun yi kuskura kai ba ma kuskuren ba abin da ya kai su ga su fada shi wutan jahannam jiya muna talla da shehu musa gembo ya zo yin bayani shehu musa gembo a cikin bayanin da ya yi da yake cewa akwai wani a zamanin maulana rasulullahi sahabi ne shi ma ba wai ba sahabin ba da aka saukar manzon Allah a basa wata walla to manzon Allah ya yi fati ya koma ga Allah to sai zo in yana sallah duk sallah sai ringa karanta a basa wata walla eh shi ce Musa yake sai sayyidina Umar ya neme shi yace wannan munafiki ne a kashe shi sai aka kashe shi haka yi bayani jiya waɗanda muka tafi da su talla haka yi wannan bayani to amma akwai malamai da suke cewa ya musu ya masa ladabi ne ya ce kul in tsara jin in tsara gani wato yana maka daɗi a basa wata walla inda ake ce a basa wata walla in ka sake dan zani ka to sai ya tsautu bai sake yi ba amma cikin bayanin da shi shi ma muka yi yake cewa kashin shi sa aka yi to ilimomi suna nan da yawa kuma wannan wani kofa ce ta bincike kuma almajirai an buɗe muku sai a je a yi ta bincika a yi ta bincika a yi ta bincika Allah ba mu dacewa ba a yin wasa da annabi yan uwa to shikenan sai ya tambaye shi shi Abdullahi dan Amr dan Asi kuntu sai nace akadirni ba ni labari bi ashaddi shay'in da mafi tsananin wani abu wani abu mafi tsanani wani abu ne mafi tsanani na bakin ciki wanda ya samu annabi shine ma nan tambaya sana'ahul mushrikuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda mushrikai suka aikata suka aikata wa manzon Allah wani abu ne suka yi masa suka dubun zuma masa bakin ciki da ba bakin ciki kamar wannan yace kwarai ka tambayi wanda ya sani kuma zan baka labari kala sai yace bainan nabi sallallahu alaihi wasallama wata rana annabi tsira da abincin Allah tabbata gare shi ya kasance yusalli yana yin salati sallah na nafila fi hijirar ka'abati a farfajiyan ka'aba ya zo farfajiyan ka'aba wannan dan filin nan sai tsaya yana yin sallan nafila to dama shi ne yawan sallan nafila ne annabi Muhammad to yana yin wannan sallan nafila ba shi kenan ba iz aqbala ukubatu bin adimu aikin wani tsinanne wadda Allah ya tsine mishi albarka wai sunansa ukubatu dan adimu aikin ba sai zo ba to da ya zo ta bayan annabi manzo Allah bai sani ba fawala a sauƙaru fi kunikihi sai sanya tufafinsa a wuyar ma'aikin Allah wato wani igiya yayi na tufafi cewa tufafinsa ba ba lalle wannan wanda yake jikinsa ba wata igiya ya samu amma dai daga cikin tufa aka samu annabi na cikin sallan da ya zo sai jefa masa sai shaƙe ya jefa masa a wuya ya ɗaure wuya sai kunake fa na ƙaho hankan shadida ya shaƙe manzon Allah shaƙe matsananci idan manzon Allah suka kakkafe Allah bai kifi annabi zai kwanansa zai kare ba a ranar da ranan ya koma ga Allah to shi ne sai sai na bakar ya gani sai shi ko da gudu ba a kabala abubakari abubakar sai ya fuskanto da gudu ya zo hatta a kaza biman kibai biman kibi ya zo ya riko da kafaɗar sai ja shi fizge shi ya jefar da shi a can saboda manzan Allah ya samu tsira wadda fa'ahu ya tankude shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam gaban manzan Allah yace to wai ma me annabi muku ne wannan abin da kuke aikatawa ko kuke neman ku kashe shi me yin laifin ka shine sai karanta wannan aya a taqtulu na rajulan yanzu za ku kashe mutum an ya kula rabbi Allah wai don kurin ya ce ubangiji na shine Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma ya zo muku da hujjoji daga ubangijinku dalilai ga su filla filla cewa lallai annabin Allah ne Allah ne aiko shi wannan kurin shine laifin ka za ku kashe shi da jama'a kun ga wannan nan fa sun yi rayuwa da annabi mu gashi muna so mu ga annabin nan ko da mafarki ne amma su gashi sun yi rayuwa da annabin suna nema su kashe shi Allah ne bai kashe Maulana Rasulullah amma su a wajen su annabi ya mutu to shi yasa kuka ga wannan kakkun su wanda soyayya ta musu taraya ne ba su sa irin wayannan sunaye irin su uku batu a cikin yayansu yana da wuya ka ji sun sa ukubatu dangane da ana samun musulmi ba wannan ba akwai musulmai da yawa ukubatu ukubatu a cikin sabon annabin akwai su to amma dai laifin wannan ukubatu ya shafi duk ukubatu na duniya a wajen narkakkun saboda haka su ba sai ja su sa irin wayannan suna sun ma annabi wauta wauta mai tsanani to ba dan Allah ta Abubakar na kusa ya zo ya tunkuɗe shi ba shikenan haka da zura ido har annabi ya rasu ku kaga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuwa duk wanda ya kashe shi ai azaban shi ta tsanani kai ba wanda ya kashe annabi ba wanda ma ya fuskanci annabi ya yaki da shi gaba da gaba ka fito ka fuskanci annabi to ai azaban ka ta tsanani dan haka ne malamai suke cewa ubayy bin halabi azaban sa ta tsananta akan dukkan saura kuma yana da ɗan cikin ɗan tsiraru wanda annabi da kanshi ya kashe shi a yaki dan ya ce shi ba zai yaki da kowa ba sai da annabi Muhammad saboda rashin kirki da kuma shakawa tashi ta yi tsanani shi bai ga abokin fada ba sai Muhammad ko Muhammadu na Allah ne turo shi kuma suna sane da cewa Allah ne turo shi ya za ka gane haka in an ka same su a gefe ko ƴaƴan su sun tambaye su a gefe ni kan baba me yasa kuke jayayya da Muhammadu nan wake kan gaskiya ne kai Muhammadu shine akan gaskiya to baba me yasa ba za ku bi shi ba a Muhammad ya zo ya hana mu jin daɗi ɗan abubuwa da muke ɗan kuɗi da muke karɓa na rashawa ɗan riba da muke yi ɗan rawa da kide-kide mu sha giya annabi ya zo ya hana mu wannan shine abin da shiga tsakanin mu da shi kaji hujjoji na sun kan lura sai ga hujjoji ne ba masu ƙarfi ba hujjoji ne waɗanda suke na shirye ta to shi a kan dama abin da ke warware muku hankali dan an hana ko ai wannan ba laifi ba ne gama kun ga sai suna neman annabin ne da kansa su kashe shi Allah ya kare mu dan alfaran maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to shine nan yake ce kai karatu har karshen aya al-ayata ta ba wa ibn ishaq ibn ishaq yayi mutaba'ar wannan hadisi cewa shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce حدثني يحيى بن قروة عن قروة قلت لعبد الله بن عمرو a cikin isnadi da ya biya ta kan isi haka ya ce malaminsa ya yi ɗan urwa ya musu hadisi daga urwatu din daga abdullahi ɗan amur a wancan a ɗaya hanyar kuma wa ƙala abdatu abdatu kuma ya faɗa an hishamin an abihi ila li amr bin asi wato daga isi haka daga abdatu daga hishamu daga babansa ya ce an faɗa ga amr ɗan asi maimakon ibnu Abdullahi ibn Amr bin Abi sai nan yace li Amr bin Abi ga Amr dan Abi baban kenan domin dukkan su sun halarci wannan waƙiya tare da manzon Allah shi Amr dan Abi ya halarta dan sama ya halarta a ranar da ake wannan waƙiya a wani hanyar daban ba wannan ba wa qala Muhammad bin Amr an Abi Salmata haddathani Amr bin Al-Asi a ɗaya hanya kaga hanyoyi guda biyu duk suna nuna Amr bin Asi a ɗaya hanya kuma yana nuna abdullahi ɗan amur ɗan azi duk dai hadisi ne wadda yake ya inganta yana da mutaba'a da yawa kuma yana da mushahada to nan imam buhari sai kawo nan mutaba'a a ta'aliki sai kawo su a cikin hadisi ba dan ya karfafi abin da aka faɗa abin da yasa imam buhari ya yi irin wannan saboda abin da malamai suka faɗa akan ɗaya daga cikin rijalu na isnadin hadisin da aka karanto shine malaminsa ayyashi dan walidu din nan wasu ka ce yana da itikani to amma yi kuɗiku e yakan yi kuskure wani sa'in sai ya kuskure ya faɗi wani abin da ba haka al'amarin yake ba to shi yasa sai suka kawo shi a cikin wuta ba Allah ba mu dace. Babi na talatin yanzu muke kuma kan hadisi na dubu uku da ɗari takwas da hamsin da bakwai. Babu islami abi bakar as-siddiq radiyallahu an wannan babi zai bayani akan musuluncin abubakar as-siddiq al-akbari wato dukkan sabon annabi wanda suka musulunta kowa akwai tarihi na musuluncinsa amma tarihin musuluncin abubakar yana da ban mamaki ayantacce ne wani abu ne wadda Allah riga shirya tun fil azal yasa in a yanzu mutum ya nemi ya raba ma ba zai rabu ba sai dina abubakar tajirin mutum ne yana tijara yana sayi da sayarwa ɗan kasuwa ne yakan sayi kaya ya kan sham ya sayar daga sham ya so kayan da babu a makka ya kawo aka yi wata rana ya tafi kasuwanci a makka ya tafi kasuwanci a sham ya kai kayansa ya sayar yana kwanci a ɗaki cikin dare sai mafarki mafarkin da ya shi ne wai kamar Allah buɗe ƙofar sama sai ga wani haske yana saukowa yana saukowa yana saukowa har hasken sai zai sauka cikin ɗakinsa hasken nan da ya sauka cikin ɗakinsa sai shi kuma ya tashi ya ji tsoro ba sai kama wannan haske sai rungumi yana rungumi wannan hasken hasken gaba ɗaya sai shige cikin jikinsa ya saraya ne yana fita ta bakinsa yana fita ta bayansa a cikin mafarki ke sai ya farka ya farka to a lokacin a sham akwai wanda ake kai mishi fatawa boka ne amma na kai mishi fatawa to sai ji ki cewa ga wani mafarki da ne ya ce wani mafarki ya ce ka ji mafarkin da na yi kamar an buɗe kofar sama wani haske ya sauko har a ɗakina na tashi na rungumi hasken hasken sai yana fita ta bakina yana fita ta bayana ya ce to yaro ya sunanka ya ce abubakar kai daga wani ƙabila kake ya ce daga ƙabilan ƙuraish ina ne garinku ya ce gari na makka ke Allah kuwa in mafarkinka nan ya yi gaskiya annabin ƙarshen zamani da za a turo shi sai ne za ka zama babban abokinsa ya ka rungumi al'amarinsa ko tauraro ba ka yi, ba ka yi shakkan komai, kuma zai kwarara maka albarka, albarkan shi zai sarayani shi ne maganan hasken nan da ka rungume ya shige maka. Kuma wannan annabin zai riga ka rasuwa, in ya rasu kuma kai ne za ka zama mai goyon ba halifarsa a bayansa kai ne. Tun a sha aka ba shi wannan labari. Tun a sha aka ba shi labari, to shi ne zai kawo sadaka ya ba wannan malami dan bukaɗi ya dawo sai ji labari a gari ai shugaba ya fara da'awa zuwa kira ga Allah shi kuma manzon Allah abokin shi suna da sun yi abokantaka saboda haka sai manzo Allah ya ce to Abubakar ai lokaci yayi da za a musulunta a karbi tauhidi ko ya ce a ka san aboki da aboki ana magana irin na soyayya ta shi ke nan kurin sai in bi kaliban ka wani abun mamaki ba ya ce wani abun mamaki kake nema wanda ya wuce mafarkin da kai a sham aka fasarta maka gashi gashi gashi gashi gashi gashi sallallahu alaihi wasallam sai ta albarkan annabi Muhammad al'amarin sai yana da ban mamaki shi ke nan abubakar sai sallama kaga tun daga ranar suke tare da maulana rasulullah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba ɗaya ba ba biyu ba haka da su rayu haka da su mutu haka da su tashi haka da su shiga kabari haka da a tashe su haka da su shiga aljanna to duk wanda ya nemi yanzu wai ya raba tsakanin annabi Muhammadu da Abubakar yana wahalar da kansu ba za ku yanzu zancen da muke kuna hade ba ga wannan ga wannan suna hade to kana neman ka raba su akan me kuma da yawa annabi ya ishara cewa a bayan sa Abubakar din shine halifa tunda akwai waɗanda suka zo tambayar ya rasulullahi akan matsalan addini da fatawa da muke maka mun zo ba mu same ka ba wajen wa za mu je ce ku je wajen abubakar in kun zo kun same ni na rasul ba ni da rai to ga abubakar sai nan yana nuna abubakar shine halifarsa to ga waɗanda suke cewa abubakar kafiri ne misali yanzu annabi zai ce a bayan zaje a samu kafiri ya bada fatawa akan addini annabi ba zai faɗa haka ba in annabi ya haka me yake kenan ya shiryar da mutane zuwa ga wajen kafiri bari ma alhamdulillahi abubakar ba kafiri ba ne duk masu dangana masa kafircin to su ne suka fi kusa da kafirci shi yasa duk masu sakin kalma a kan sabai ba abubakar kaɗai ba wato suna yin kuskure sai dai muna fata Allah ya sa su gane Allah ya sa su shirya dan alfarin maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan yana nuna girman shi sayyidina abubakar da kuma yadda ya sallama wa annabi bai wani jayayya ba dama shehu ya ke cewa adalla wa aqwaman bi nura hawariki eh wa bi sabiya dil bardu man kana ajrama wani ilar Allah ta yaki akan ta ya sallama wa annabi Muhammad shi ko ya ga wani abu ko kare ga wani abu duk dai ya riga ya sallama wani ne yake zai ya shi sai ya ga mu'jiza sai ya ga kaza sai ya ga kaza sai ya ga kaza to yana daga cikin mu abin da Allah ya mana Allah ya ba mu Allahu ya ba mu Muhammadu ya ba mu Alqur'ani ya ba mu Shehu Ahmad Tijani ya ba mu shehu Ibrahim wannan ko su yi karama ko kar su yi karama mu ba ruwan mu riga mun yadda da su ko mutane ne na Allah suna kuma kusa da Allah alhamdulillah mun gode wa Allah kuma je waɗanda suka je tallafin ai kun ji da shehu malam Musa ya faɗa na jamu da ya tashi zai magana akan makamatu na auliya sai ya ishara yake ce akwai makami na gausi na kuduri akwai makami kuma na mafatihul kunuzi ya ambaci wasu shehu ne daga cikin shehunanmu ya ambaci shehu ahmadu abulbat ya ambaci maulana shehu muhammadu jibrilu kuma ya ambaci wani ɗaya ina jin mutane uku ya ambata a wannan rana ya ce duk wayannan waliyai ne wanda sun hau matsayi na mafatihul kunuzi sai ke ce to waliyan da suke kan matsayi na mafatihul kunuzi shi gauti ko kutubi bai da hannu a kan bai da hannu waliye ne masu zaman kansu da kansu su ma sun cancanci a ba su matsayi. To amma sun sallama wa gaisun zamani ba ta jayayya da shi. Amma shi bai da hannu a kansu yadda zai tafarifi a kan kauni ba zai yi a kansu ba. Saboda me su ma sun kai wani matsayi na wilaya. To a nan ne yake ba da misali da ayyuka irin na maulana cewa abul fatin din. Yake cewa yakan yi wa maulana rasulullahi salati tun kafin ya sadu da shi Ibrahim sau dubu goma sha biyu kullum salatul fati eh kullum eh kuma ba ta hanyar ɗari ba ta hanyar karanta dubu goma sha biyu to kun ga ashe aikin ba na wasa ba ne eh mai neman wani abu a cikin shani Muhammadiya to ya dage da yawan salati na za ku ga shi malam Isa ya mana wayo ana ce mai salatul fati to mu ma mu lizinci salatul fati mun tayin sa ba dare ba rana mu yawaita to ruhaniyar manzon Allah ya ta zama ita ce ma za ta ringa nemo ka eh in kana yawan salati ruhani manzon Allah shi ne zai nemo ka ba kai ne za ka yi wahalar tafiya kana nema ba shi kanshi maulana rasulullah shi ne zai nemo har magana ɗin shi eh kana sa shi kamo koran karfe to haka dukkan salatai suke Allah ba mu albarka na Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to shi sayidina abubakar al-siddiqul akbari shi ma ina ɗaya daga cikin waɗanda suka daidaita akan matsayi bayan manzan Allah bayan sai da suna Fatima Zahra'u ta rike wannan matsayi na watanni shida da ta rasu ta koma ga Allah Abubakar sai zama ya gaji matsayi matsayi ne wanda yake na koyi matsayi ne na wilaya Abubakar ya gaje ta to nan ne ya ringa nuna abubuwan mamaki shi ma a zamaninsa kuma yake wa Allah godiya da ya rasu kafin haka bai sanya Allah zai da shi ba eh saboda yanzu ya gano makamatu na ainihin Muhammadiyya makami na annabi Muhammadu abu ne mai zurfi kuma a duk shekara a duk zamani hallara Muhammadiyya tana da na'ibobinta wanda suke tsayawa a matsayinta zantar da wani abu na cikin hukuncin Ubangiji. Allah ba mu albarkacin su albar maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. To wannan shine fadi na Islamin Abi Bakarin As-Siddiq al-Akbar. Imam al-Buhari yace حدثني عبد الله بن محمد على آملي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن بيان عن وبرة عن همام بن الحارث قال قال عمار بن ياسر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر وانا حديث إمام البخاري سمعت وجمال منسى حدثني عبد الله بن محمد الآملي أقول wani ne kuwa dai zo da bamba wannan ba?
Abdullahi bin Hamadu.
To, kai dai na ka zo da wannan? Kai ma na ka zo da Hamadu? Kai ba? Hamadu? Sauran jama'a ba?
Muhammad.
To, shi ne na mutum haddasa Abdullahi bin Muhammadu al'amuli to wannan Muhammadu mu ba za mu iya kashe shi ba amma baya wajen haddasana abdullahi ɗan hamadu ne hamadu ba muhammadu ba shi imamul buhari lokacin da ya rubuta wannan littafinsa da ya zo nan sai ya ce haddasani abdullahi sai ya wuce bai yi khilafa ba bai dangana shi da kowa ba abdullahi kullum ya faɗa to alhadizu ibnu sakar sai ya rawaito ta hanyar Imam al-Firabri wanda su ne suka yi karatu a wajen Buhari yake ce alaga ta mana nan da kace haddazna Abdullahi dan wane ne wane ne babansa yace Abdullahi dan Hammadu al-Amuri dan Hammadu eh to Ibn Sakan sai ya rubuta shi kuma waɗanda suka zo daga baya kamar irin su Ibn Kushmai Hani sai suka samu riwayan a Imam Buhari ta hanyar malaminsa Abdullahi ɗan Muhammadu da suka ce to ba makawa shi ne ma ana dangane da bai faɗi Muhammadu ba to Muhammadu ne ana to irin su Kusmana ne sai suka suka shigar da Muhammadu al'amuli a halin kuma ba shi bane Abdullahi ne dan Muhammadu al'amuli amma ba Muhammadu ba Buhari yana da ruwaya ta hanyar Abdullahi ɗan Muhammadu amma ba kan wannan hadisi ba akan wani hadisin daban ba wannan ba saboda haka ba a soke sunan Muhammadu saboda ladabi ba a sokewa akan yi cycling ne kurin haka in aka yi cycling to sai a rubuta Ahmadu a sama ko a ƙasa ko a gefe ta gane dai Ahmadu ne a wajen amma da sunan Allahu da sunan Muhammadu ba a yin cycling ba a soke su eh zai zama sokil adabi ka soke sunan Muhammadu eh ba a yin haka shi yasa sai dina Ali bin Abi Talib yace shi hannunsa ba za ta iya soke Rasulullahi wane shi kuma wallahi ba zai iya ba to shi ne sai manzon Allah ne da kanshi ya karba ya soke alaihi salatu wa salam sai ce to yanda kai mu wannan ladabi da girmamawa kai ma sai an maka haka to shi ne a zamanin sa shi ma sayyidina Ali bin Abi Talib lokacin da aka yi mushajara tsakaninsa da ainihin Muawiya bin Abi Sufyan aka zaɓi mu haka mai nan guda biyu su je su yi hukunci nan su abin musallash a yi can kuma a burginu hasi aka yi wannan rubutun shi ma to shi ne da aka ba aka ce a ai ba mai da kai halifan manzon Allah bane a soke mana ka cewa kai halifan manzon Allah ne shi san da ya kuka Ali ibn Abi Talib san da ya kuka yace manzon Allah ban labari wannan abin zai faru kashi kuma ya faru yace kai kawo shi wannan ba zai iya sokewa ba yace kawo ne in soke da kaina to shi ne shi ne da kansa ya zo din saboda ladabi a cikin halara wani abu ne mai kyau shi kuma yake cewa malaminsa ya halin mu'ini ya ya masa hadisi Allah ba mu albarkacinsa albar maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya halin mu'ini na ɗaya daga cikin manyan manyan malaman hadisai na duniya a zamaninsa kuma yana daga cikin malamai na jarhi da ta'adili waɗanda suke yin suka a babi na hadisi wannan ya inganta wannan bai inganta ba wannan mazajen sun inganta wayannan ba su inganta ba kuma kusan a haka ya ƙara rayuwarsa gabaki ɗaya to kun ga nan bayan Allah ba dan sun tsaya sun mana aiki ba guda tantance hadisi manzon Allah yanzu ba zai yiwu ba yanzu shi yasa idan ɗan shi'a misali sun yi nasu ruwaya idan kana son magana ba zai je da nisa ba to ka duba rijalu na ruwayansu ka tambaye su wannan wake na mayan tarihinsa menene malaman jarhi da ta'adili suka faɗa a kansa kuma kar ya kawo muku magana da ka eh ka za ka zaci to ina littafi ya zo da littafi yau wajen shekara guda ke nan duk da muka je tabin muka yi karatu littafin da suka shirya da sun mana alƙawari da su ba har yanzu abin da zo ba a rubutu ga har shekara ta kewayo har yanzu ba ba mu ba kuma haƙƙin abin ya kamata a ba mu amma ba ba mu ba saboda ne saboda babu da da akwai kan da za a kawo amma tun da babu ka ga ba za a kawo babu ba to shi yasa wayannan bayan Allah la saka musu da alkhairi kuma na aiki aiki mai girma a cikin wannan babi na ilimin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi kuma ya samu hadisin shi ma a wajen malamin sa shine Isma'ilu dan Mujalidu Allah ba mu albarkacinsa babban malami ne da aka yi shi a kufa wasu na mishi alkunya da abu amrin ya zauna a bagadada daga baya koma kufa sai dai an yi rashin za'a yana da istiqani amma yakan yi kurakurai da yawa yuqtihu kasiran aka malaman jarhi da ta'dili suka yi magana a kansa shi Isma'ilu dan Mujalidu shi kuma daga malamin sa Bayanu dan Bishiru wanda muka yi bayanin sa kwanaki na makatan ba manta ba daga wabaratu ɗan abdurrahman nan gurin sai ce wabaratu bin abdurrahman babban malami ne a zamaninsa shi ma ana ce da shi al-abbas al-kufi saboda almadirai da ya tara wanda yake karantar da su yake tsawainiya dangane da su shi kuma har yanzu ya samu hadisin daga malaminsa amma mu dan harisu Allah ba mu albarkacinsa amma mu dan harisu malami ne na hadisi yana da tsoron Allah yana da fikirin kuma yana da ƙarancin bacci. Baccinsa baya wuce minti goma sha biyar zuwa ishirin. Kai zai gaba ishirin. Kuma bai taɓa yin bacci. A kwance Allah ya tsare shi. Sai dai a zaune. Saboda ya roƙi Allah ya ce Allah na roƙonka ka sa bacci ɗan ƙanƙani ya wadatar da ni daga bacci mai yawa. Saboda ka shi idan ya ɗan gyange da karin minti biyar goma shi kenan. ba da zaki ba sai kuma gobe kuma da'ima a zaune eh sai dai kwami kurum da kula da hadisan manzon Allah da yawa annabi salati to jama'a yaya za mu yi mu riski irin wayannan mutane wanda su sun roƙi Allah ne Allah ya tsarke musu bacci a ɗauke bacci kulliya ba zai yiwu ba amma sai aka ba su ɗan kaɗan ɗan kaɗan ɗin kuma sai wadatar da su to jama'a ku lura da mu yau idan ka kwana yau kana wani kokari kana wani kwami gobe sai ka yi ramu gwambaci wallahi sai ka rama to amma su ba ruwansu ba za ka yi bacci da ranar ko da ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke ban mamaki da shari'ar abin zuwan baba ko bai kwana yana majalisi ya ci gari dai ɗauki hanya kuma shi ne direban moto wannan abu yana ban mamaki ko da ta ban mamaki jika annabi muhammadu ne gaba da baya karbin doki hukumi Allah yana yi mutu da jama'a falala ce ta Allah haka Allah yake ba wani kai kuma da kake rena kankan kana ga kaman kana bacci da yawa da kuma ba bacci da yawa kake yi domin yanzu akwai mutumin da an shiga moto da shi daga nan ido zuwa ukari kan aje gindin waya ya fara bacci ka aje gindin waya ba bacci ya zo to shi kuma halittarsa kenan yanda Allah ya tsara shi kenan to kai kuma abinda likitoci suka ce inda a wajen siha ne ɗin mutum inda ana so ya samu lafiya cikakke a cikin awa ishirin da hudu ya yi baccin awa bakwai zuwa takwas to kun ga baccin da muke baya kaiwa haka in ta ja maulidi wajen sha ɗaya ka je ka yi ta kallace kallace ka kai sha biyu an kwanta karfe hudu na yi mana wai biya ce karfe bacci hudu na yi ba za ka ji shi muna dawowa ce karfe hudun na nake jin mana wai na ci tabwa ne mutum ka ji mazaje me ya kamata yi sai na tuna wala na ce shi ta gabi jibril idan shi ne ba zai san ta yi bacci ba. A, huta ne ne ma yi alwala sai dai a ci gaba. Eh, to amma jiya na ji malam wai na ji zarai na ce amma bari sai na san mun gangyada din. Eh, sai na dan kuɗi da na gangyada. To ka gani. To saboda haka ɗan kwa musulmai bacci tasiri ne na Ubangiji. Wani Allah ba shi da yawa, wani Allah bai ba shi da yawa ba. Amma sirrin dai abin da ake so a samu kaunar ma'aikin Allah. In kana da ita ko kai bacci na wata ɗaya ma ba abin da za ka cutu ba za ka cutu ba saboda abin da ake nema na sirri kai kada da shi to Allah ƙara mana son annabi dan alfaran maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallama to jama'a kun ji wannan malami amma mu dan mare su yana da karancin bacci a zamaninsa to ya kama da su wajen malaminsa shine Ammaru dan Yasir wannan kuma sahabin annabi ne wanda mun sha karantawan tarihi to Ammaru dan Yasir yace رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نغم زن الله إرادة منشن الله ثبت أغريش الوكتشن دنا مسلمتا كما ني لوكتشن دنا مسلمتا مسلمي بس كيف يا قوم با ونا مسلمتا sai na ga annabi wa ma ma'ahu ba kowa tare da shi illa khamsatu a abudin sai bayi guda biyar wamra'atani da mata biyu wa Abu Bakari da Abu Bakar As-Siddiq al-Akbari bayi biyar ga mata biyu bakwai kenan ga Abu Bakar nan hada nawa kenan takwas wato ashe Abu Bakar yana ɗaya daga cikin mutane na farko farko wajen musulunci wannan kuma shine gaskiyar magana domin a cikin dattijai manya waɗanda suka musulunta Abubakar ya riga su yawanci sun zo sun biyo bayan sa ne an dai a cikin manya ne sai dai a cikin yara ko matasa ko bayi ko jini amma shi abubakar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi musulunci na farko shi yasa ma aka buɗe babin islami abi bakari zabi na musuluncin abubakar cewa yana ɗaya daga cikin mutane na farko farko wanda suka musulunta kuma hannun annabi muhammadu ya karɓi musuluncin ba hannun wani ba kuma kun ji irin rukiyar da ya yi wadda ta tabbatar mishi da damar karɓar musulunci kuma da ya karɓi musulunci ya shigo ya shigo ta bil haƙi ya tsaya da aiki na gaskiya har Allah ya kiraye shi to saboda haka yan musulmai ake so mu ma mu ringa kwatantawa mun san wane mu ba za mu iya yin kamar su ba amma dai ma iya kwatantawa Allah ba mu albarkacin su alfarar maulana rasulullahi ina ga za mu kwana wannan babu yin mun gode da shara kuma sai mu ɗauka daga babu na gaba. Allah ba mu albarka annabi Muhammadu. Jama'a Allah saka wa kowa da alkhairu, Allah biya wa kowa bukatarsa, jama'a da suke yaɗa nan kowa yana da bukata wajen Allah. Allah bi daraja annabi da cewa bin tijjani ya biya wa kowa bukatarsa. Mai wannan gida Alhaji mai riga, Musa mai riga, Allah bi ɗansa Allah zaburta masa, Allah nawara masa ‘ya'yanka da matanka, gaba ɗaya wata ya bar su kuma Allah ya sanya musu albarka. kuma Allah biya bukatun su abinda suke so na alheri Allah musu sharri kuma Allah kare mu da alfarar maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sarakunan mu da malaman mu muna musu addu'a Allah biya bukatun su malamin mu shema ruwanu Allah kara musu lafiya abinda yake so na alheri Allah masa abinda yake tsoro na sharri Allah kare shi ba shugaban mu na zakirai Alhaji Isa mai gari Allah biya bukatun sa Allah kara masa lafiya Allah ji kan iyayensa da mai anguwa Muhammadu Saminu su sarkin taru da sauran masu mulki gaba ɗayan ku da wayannan da tijan da muke tare da su ko da yaushe kafin mu fito ma sun fito suna zaune Allah ya darajar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya biya bukatun ku ya sa aljanna shine makoma baki ɗaya dan alfaran Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma kowa da bukatarsa Allah ya biya masa kuma Allah ya maimaita mana wannan irin ayyuka na alkhairi wanda suka yi hidima Allah ya saka musu alkhairi malamin washe man salo na shekin siyaka muna ke kantan shi datuwa saboda hidima da ya ɗauka da tsawainiya a kan harkokin tafiye-tafiye na karatunmu wanda jiya da shi muka yi wannan tafiya muka tafi muka dawo ga gajiya ga komai Allah za ka muku da alkhairi kuma dangane da jikin ba a jin daɗi amma dai aka yi daure ne aka yi wannan tafiyar tare da shi har aka dawo saboda haka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya bukatunsa Allah ya sa aljanna ya zama makoman mu baki ɗaya mu da shi baki ɗaya albarkar shi da rasulullahi a makwabtan alhaji ne riga tun da kan shema Suleimanu da sauran makwabta nan gidan su sarkin aska su ya ba wa nan su ya muni da makwabta ta bayi can duk gaba ɗaya Allah ya san Allah ya biya bukatunku wanda suka rasu kuma Allah ya ji kanku Allah ba mu cika da imani jama'a muna roƙo a karanta mana fatiha da salatul fatiha da inna anzalna bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi فاتنا ما أقول بركاتهم وما توقنا كل جل بالهادي لا تلاقي من سلمان إن أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر كما أنزلنا ولا يكتبون سلام يا سامي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Tabbatar da ya wani shugaba, kutun kalafiyar mulai,